إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى في محكم تنزيله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاء الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآيات يخبر تعالى بأن الدنيا لا تساوي عنده شيئا وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده التي لا تقدم عليها شيئا لوسع الدنيا على الذين كفروا توسيعا عظيما ولجعل لبيوتهم سقفا من فدة ومعارج أي درجات درجا من فدة عليها يظهرون على سطوحهم ولزخرف لهم الدنيا بأنواع الزخارف وأعطاهم ما يشتهون ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنيا ففي هذا دليل على أنه يمنع العباد بعد أمور الدنيا منعا عاما أو خاصا لمصالحهم وأن الدنيا لا تزن عنده تعالى جناح بعوضة وأن كل هذه المذكورات متاء الحياة الدنيا منغصة مكدرة فانية وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لأن نعيمها تام كامل من كل وجه وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون فما أشد الفرق بين الدارين انتهى كلامه رحمه الله عباد الله وفي هذه الآيات من الفوائد غير ما تقدم أن ما يعطيه الله الكفار من نعم الدنيا إنما ذلك لهوان الدنيا عنده تعالى وحقارتها وابتلاء لهم وفتنة كما قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا يؤطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفدى إلى الآخرة لم تكن له حسنة تجزى يجزى بها رواه الإمام مسلم في صحيحه ولهذا ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سعد إلى مشربته صلى الله عليه وسلم حين عال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فرآه عمر رضي الله عنه وصلوات الله وسلامه على نبيه رآه على رمال حصير قد عثر بجنبيه فابتدرت عينا عمر تبكيان وقال يا رسول الله ادعو الله فليوسع على أمتك فإن فارسا والروم قد وسع لهما وهم لا يعبدون الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب ثم قال عليه الصلاة والسلام أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب في قصة طويلة ومنها ومنها عباد الله بيان حقارة الدنيا وهوانها على الله فعن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها فقال أترون هذه هينة على صاحبها هو الذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعودة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا رواه ابن ماجه وصحح الإمام الألباني إسناده وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس في جان عن جانبيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نسمع به يا رسول الله قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم رواه الإمام مسلم في صحيحه وعن مستورد ابن شداد أخي بني فهر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أسبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع رواه الإمام مسلم أيضا وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره وابن أبي الدنيا في الزهد ومن طريقه أبو نعيم في الحلية عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام قال قرأ الحسن قل متاع الدنيا قليل فقال رحم الله عبدا صحبها على حسب ذلك ما الدنيا كلها من أولها إلى آخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعد ما يحب ثم انتبه ولما ذكر الإمام ابن قيم رحمه الله هذه القصة في مدارج السالكين علق عليها بقوله ومن حدق عين بصيرته في الدنيا والآخرة علم أن الأمر كذلك ومنها عباد الله أن الله تعالى يمنع عبده بعضا من أمور الدنيا لينال منزلة عالية عنده يوم القيامة فأما محمود بن لبيد رضي الله عنه مرفوعا إن الله ليحمي عبده الدنيا وهو يحبه كما تحمون مرضاكم الطعام والشراب تخوفا له عليه رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عباد الله هذه هي الرؤية الإسلامية الصحيحة للدنيا وزخرفتها وهذا هو المنهج النبوي في معاملتها وهذا هو الفهم الصحيح لموقف المسلم منها فتنبهوا رحمكم الله فتنبهوا عن هذا الحب المفرد الذي نمارسه في الدنيا والذي أوقع المسلمين فيما نشاهده من الحوالم المذلة رحمكم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علينا يا رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد yanwa musulmi Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu zukhruf daga aya ta 33 yake cewa da ba dan kada mutane su zama sun wayi gari sun zama duk irin su daya a wajen kafirci ko irin su daya a wajen shagaltuwa da duniya da manta lahira ko irin su daya a wajen gogoriyan neman duniya Allah yake da ba dan haka ba yace to da kafirai sai mu ba su arziki na ban mamaki arziki wanda zai za su wayi gari suna yin rufin ɗakunansu da azurfa kuma suna taka zinariya suna kwanciya akan zinariya suna yin ƙofofi na zinariya Allah ya ce kuma da za mu musu wannan a ce rufin ɗakunansu azurfa ne ƙofofin gidansu zinariya ne kujerun zamansu da gadaddakin kwanciyarsu duka na zinariya ne Allah ya ce da rami musu hakan fa to da duk wannan ma fa jin daɗin duniya ne wanda ba yi da tabbas Allah ya ce ita lahira wacce ke wurin Allah Allah ya tanaje ta ne ga bayin shi masu jin tsoronsa a Sheikh Abdulrahman ibn Nasir Sa'idi rahmatullahi alaihi da yake fassara wannan aya yake cewa Allah yana bada labarin duniya ne da kasancewarta a wurin Allah ba a bakin komai take ba da kuma kasancewar in bayan tausayi da rahama Allah ga bayinsa wanda kuma tausayi da rahama Allah tana gaba da komai da ba dan haka ba da Allah ya faɗaɗa arzikin duniyan nan ga kafirai faɗaɗawa mai ban mamaki wacce za ta haifar da Allah ya ba su dama su yi gidaje na azurfa da matattakalan bene na azurfa da gadaje na zinariya da sauran ƙawanniya na duniya da Allah ya ba su dukkanin abin da suke so a duniyar nan amma saboda rahamar da Allah yake ma bayi da kuma yadda Allah baya so bayinsa musulmai masu tsoronsa muminai su dinga wato gogoriyo akan neman duniya ko su kafirce saboda sun ga kafirai sun samu duniya ko su yawaita saban Allah da san duniya Allah baya san duka waɗannan don haka shine sai Allah ya ki baiwa kafirai irin wannan wadata Malam Nasiru Sa'id ya ce wannan dalili ne akan cewa Allah yana iya hana bayin shi wani abu na duniya da suke bukata ko dai ya hana su gaba daya dukiya ko lafiya ko karfin jiki ko wani farin ciki Allah yana iya hana ka gabaki daya ko Allah ya baka shi wata rana wata rana ya hana ka duka wannan Allah yana yi ne dan kai ka ci moriya haka kuma wannan aya inji a Sheikh Nasiru Sidi yace tana nuna cewa duk waɗannan abubuwan da aka ambata wato gidaje masu kyau da daula da wadata da kwalliya waɗannan duka ababen jin daɗin duniya ne wanda suke makaskanta ne wanda suke takuɗa suke da fitintunu da bala'i wanda kuma suke masu ƙarewa ne nan kusa sannan Allah ya bayyana cewa ya tanar gidan lahira gidan aljanna ya tanaje shi ne dan bayin shi masu tsoron Allah sune masu kwatanta aikin da Allah ya ce a aikata waɗanda kuma suke gujewa abin da Allah ya ce a bari kuma ni'imar lahira ni'ima ce cikakkiya ta kowace fuska ba ta karewa ba ta zuwa da matsala ko wata fitina ko wata jarabawa sannan kuma Allah ya tanaji duk abin da rai yake so da duk abin da ido yake gani ya ji daɗi Allah ya tanaje shi a lahira ga bayin shi na kwarai sai malam ya cike da cewa ka duba ka ga irin bambancin da ke tsakanin duniya da lahira ya kai dan uwa baya ga wannan idan muka kalli waɗannan aya waɗannan aya a cikin ta har ila yau akwai bayani akan cewa abinda Allah yake baiwa kafirai na ababen jin daɗin duniya da more rayuwarta Allah yana ba su ne saboda duniya a wurin Allah ba a bakin kome take ba Allah yana ba su ne don ya jarabce su Allah yana ba su ne don ya ƙara kama su da hujja da haka Allah yake cewa ranar alkiyama ran da za a zo a yi faretin kafirai a gaban wuta a ce da su ai dukkan ayyukan da kuka yi na alkhairi kun riga kun ci moriyarsa a duniya kun riga kun more iya abin da za ku mora a duniya a nan lahira babu abin da za a yi muku sakamako da shi sai azaba ta wulaƙanci sakamakon girman kan da kuka yi wa gaskiya a duniya sakamakon fasikanci da kuka yi wa Allah a duniya haka Allah ya faɗa cikin sautu a haka har ila yau al-Imam Muslim ya rawaito hadisi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda yake cewa Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa Allah baya zaluntar mumini akan lada ko da kwaya ɗaya ne duk aikin ladan da mumini yayi Allah zai saka mishi sau biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a nan duniya Allah zai bashi sakamakon wannan ladan sannan kuma a lahira Allah zai bashi sakamakon wannan ladan sai Annabi yace sallallahu alaihi wasallam shi ko kafiri idan ya aikata wani aiki daga cikin ayyukan kirki kamar ya biyayya ga iyayensa ko ya sadaka ko ya kyauta ko ya wani aiki dai wanda a zahiri aikin kirki ne to sai Allah ya bashi ladan a nan duniya ko da ta hanyar Allah ya yaukaka dukiyarsa ko Allah ya sanya mushi farin jini mutane su dinga kaunarsa ko Allah ya wanzar da ambatan shi ana labarin shi ana ziga shi a matsayin babban jarumi ko dan boko ko masanin kimiyya ko mai taimakon al'ummarsa ya zama ya shahara duniya ta san shi amma wannan shine iyakacin sakamakon shi annabi yace ranar da zai mutu zai mutu ba yi da lada ko kwaya daya da kan yi da lahira ba shi da wani lada da yake bin Allah da za a saka mai shi shi yasa wata rana Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya zo ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ka ce falo inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake zama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayin matan shi ila'i yayin musu yaji din nan Umar dan Khattab ya biyo sawu saboda akwai diyarta cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato Hafsa radiyallahu anha yace wa Ibn Abbas da na shiga ɗakin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na same shi kwance akan tabarma karauni ta kaba wacce ya kwanta akanta zanen jikinta impression na jikinta ya bayyana akwai banya inda ya kwanta da Umar ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan tsohuwar tabarma wadda ta yi baki saboda kwanciya da ake akanta saboda dadewa sai sai Umar ya ji tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan shi suka fara hawaye sai ce ya manzon Allah me zai hana ka roki Allah subhanahu wataala ya ba al'ummar kai yalwata kai ma ka fantama ka more al'ummar ka ma su more Umar ya ce ga Farisa nan da Roma kamar ka ce ga Ingila nan da Amerika suna cikin jin daɗin duniya Allah ya yalwata musu gasu kuma kafirai ma'ana mu musulmai mu da kai ya manzon Allah inji Umar ai mun fi cancantan wannan ni'ima Annabi alaihi salatu wassalam yana kishin gide da ya ji wannan babban magana sai ya gyara zama ya ce kai umar ina ganin ka kamar mai hankali ashe kai ma irin wannan zancen kake faɗa awa fi haza an ta ibn al-khattab sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi waɗannan mutanen da kake gani cikin wadata da ni'ima sun gyara duniya sun inganta ta komai na tafiya lafiya lau babu matsala tattalin arziki ƙarfin soja kimiyya da fasaha dabarar noma dabarar mulki na siyasa fin ƙarfin kowa a duniya da kake ganin sun samu annabi ya ce an gaggauto musu da ababen alherin su ne a nan duniya wannan haka bukhari da muslim suka ruwaito shi a cikin wata doguwar kisa umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka roƙa min Allah ya gafarta min wannan tunani da ni har ila yau wannan aya tana nuna mana cewa wato duniya wulakantacciyar abace a idan Allah duniya ba ta da kima a idan Allah subhanahu wataala kamar yadda al-Imam Muslim ya rawaito hadisi ya ila yau daga Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu yake cewa wata rana mun taho tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Zulhulaifa wannan waje da mutanen Madina ke daukan harama yace sai gashi ya ga wata gawar akuya mushan akuya har ta kumbura kafarta ta daga azan akuya in ta mutu in ta kumbura sai kafafun su daga haka a hantsata ta cika da kumburi na gawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kuke ganin yadda mai wannan akuyar ba yi da wata bukata zuwa gare ta gashi nan yazo ya yadda ita saboda ta mutu bai da bukata zuwa gare ta idan akuyar ka ta mutu dole haka zaka je kayar baka da bukata zuwa gare ta wulakantacciya abace ko suka ce ai ku lalle mun gari ya manzo Allah yace to na rantse muku da Allah wanda raina yake hannunsa yadda duniya take wulakantacciya a wurin Allah yafi karfin yadda mai akuyan nan ya ganta ba a bakin komai ba annabi ya sake cewa na rantse muku da Allah inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da a ce duniya a wurin Allah tana da daraja kaman darajan fuffiken sauro da kafiri wanda ya kibauta Allah ba zai sha koda makwarwar ruwa ɗaya a cikinta ba wannan hadisi ibn majah ya fitar da shi ba muslim ba nayi kuskuren ambata ibn majah shine fitar da shi a cikin sunan dinsa sannan ash-shaykh al-albani muhammad nasiruddin rahmatullahi alaihi ya inganta isnadin sa a cikin as-sahiha a wurare har guda biyu jabiru dan abdullah Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa shi ma ya ruwaito wani kwatankwacin hadisi irin wannan shine wanda Imam Muslim ya ruwaito yace wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce tare da wasu jama'a suna raka shi ta bakin kasuwa sai ya ga wani dan jinjirin akuya matacce kankani wanda yake sabon haihuwa kuma ya riga ma ya mutu an yi da shi da ƴan ƙananan kunnuwansa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama jikin kunnan ya ce a cikinku wa zai iya ba da dirhami ɗaya kama a ce dala ɗaya ya sai wannan wa zai iya suka ce ya zami mu siya ya manzo Allah me zami da shi mun siya yace to waye in an bashi kyauta zai karba suka ce ko kyauta ba masu mushen dan akuya kankani ba za ka siya da kudin ka ba in ma an baka kyauta za ka ce an maka wulakanci sai annabi ya ce musu to kun ga wannan da kuka gani yace to na rantse da Allah duniya ta fi zama wulakantacciyar aba a wajen Allah fiye da kuke ganin cewa wannan wulakantaccen dukiya ne haka na ila yau al-Imam Muslim ya sake ruwaitowa ta hanyar ainihin wato musaude dan shaddad daga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan sahabi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na rantsi da Allah matsayin duniya a cikin lahira da alherin da ke cikin lahira ga wanda ya tsira Allah ka samu tsira yace kamar ka dauki dan yatsan ka ne ka tsoma shi a cikin ruwa ka fitar da shi sannan ka duba ka ga me ka debo baka debo komai ba ko baka rage wancan ruwan yawa ba haka nan ibn abid duniya ya fitar da hadisi ko kuma asari a cikin tafsirinsa a cikin azud afwan da shi da ibn abi hatim a cikin tafsirinsa haka abu nu'aymin shi ma ya ruwaito a cikin al-hilya cikin juz'in ta na shida ta hanyar shi al-imam ibn abi duniya daga al-hasan al-basri ya karanta fadin Allah dake cikin sautin nisa qul mata'ud dunya qalil sai yake cewa Allah Ubangiji ya ji kan mutumin da ya fahimci duniya a bisa wannan fassara da Allah ya mata. Ya ce, Ni a ganina, misalin duniya in ji wannan malami cikin tabi'ai, ya ce, kamar misalin mutum ne ya yi baccin rana. Idan ka yi baccin rana, kana cikin bacci ya ce sai ka ga wani abu wanda yake ba ka sha'awa, wani abu da kake fata a duniya sai ka gan shi a cikin hadisin nafsu a baccinka. An jima kaɗan kuma kana cikin jin daɗin wannan farkin, kawai sai ka farka ga ashe ƙarya ne kai ta tsaki kana jin haushi idan mata kai ta tashi ka kama masifa cewa me yasa ta tashi ka kana cikin jin daɗi abin da kake gani a cikin mafarkin kaga ko da ka ci gaba da wanzuwa a cikin mafarkin ƙarya ne bai da tabbas balantana kuma idan ka farka to haka duniya take a gurin magabatan mu ibn qayyim rahmatullahi alaihi ya dauko wannan kissa ko wannan asari ya ambace shi a cikin tafin shi madarajus salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk da yake ya danganta shi zuwa ga sahabi Abdullahi dan Umar maimakon zuwa ga Al-Hasan al-Basri amma kuma ba a tabbatar da dangantakarsa zuwa ga wannan sahabi Umar dan Khattab ba Allah ya kara masa yadda wannan ba shine abin nufi ba anan sai ya ta'aliki yake cewa duk mutumin da ya tsaya ya kalli wannan magana da idan basira zai tabbatar da cewa haka abin yake kamar yadda wannan malami ya ambata har ila yau ƴan uwa masu albarka da gaskiya abinda wannan aya take gwada mana shine cewa Allah subhanahu wata'ala a cikin hikimarsa yana hana bayinsa muminai wasu abubuwa na duniyar nan wato Allah yakan hana bawan shi wani abu da kake bukata a duniya kuma Allah ya maka haka ne saboda ya ƙara maka matsayi a lahira sai ya hana ka wani abu a duniya wanda inda ya baka shi to yi wannan abin sai ya shagaltar da kai sai ya zama sai ka koma baya Mahmud ibn Labid al-Ausi radiyallahu anhu wanda sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake wasu malamai kamar Ibn Qayyim suna ganin cewa tabi'i ne yake irsali daga sahabbai wallahu a'lam ya ruwaito cewa kamar yadda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar a cikin musnadinsa da isnadi kikkiawa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bawa Allah subhanahu wataala yakan katange bawansa daga wani abu na duniya alhalin yana ƙaunarsa kamar yadda kuke marasa lafiyanku mara lafiya sai a hana shi wani abinci ko wani abin sha wani abinci kuma ko wani abin sha a takura mai ko wani magani a ce sai ya sha ma'ana ai ta mai abin da baya so amma kuma ana mai ne saboda ana ƙaunar shi ana so ya warke to haka Allah subhanahu wataala yake mabayinsa saboda ya ba su ɗaukaka a lahira. ‘Yanwa masu albarka, wannan shi ne yadda musulunci yake kallon duniya kenan, wannan ita ce a ru'ayar islamiyya da duniya. Haka musulunci yake kallon ƙyalƙyalin duniya. Wannan shi ne manhajin annabi sallallahu Alaihi Wasallama game da mu'amalantar duniya. Wannan shi ne fahimtar magabata ta ƙwarai game da duniya. wannan kuma shine abin da ya dace musulmi ya tsayu akan fahimtar duniya da irin wannan fahimta da aka ya kamata mu musulmi mu faɗaku mu dawo cikin hayyacinmu mu guje ma irin wannan san duniya da muka kifa fuskar mu akai wanda shi yake ja mana kaskanci da lalacewar da muke ganin musulmai suna ciki a yau Allah ubangiji ka tsare mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ya munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzim a'da'ana وانصرنا عليهم وفك أثر إخواننا المخطوفين اللهم عليك بالظالمين وأعوانهم اللهم رد علينا الأمن وتب علينا ربنا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون so
Allah